الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد bayan haka ‘yan uwa muna ƙara jaddada godiya ta musamman da yabo da shinshinawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake haɗa mu a wannan lokaci a wannan safiya ta rana alhamis a wannan majalisi namu mai albarka mai suna muntadal muta'addibin domin ci gaba da karatukanmu na lugha musamman daga cikin littafin al-maqamat maqama ta shekul imam abu muhammad alkasim ibnu ali ibnu muhammad ibnu usman alhariri albasari rahimahullahu ta'ala a yau muna 26 ga watan safar hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1444 wanda ya dace ma 22 ga watan tara shekara ta 2022 darasi da ya gabata a wancan sati mun shiga makama ta talatin ba ɗaya mai suna alwasi'iya wanda mun tsaya wato daidai gabar da wato abu zaidi na birnin saruja ya gama wannan hudu ba ta ɗaurin aure wanda dai kar mu manta kamar yadda bayani ya gabata shi alharis ibn hammam lokacin da suka haɗe da abu zaid a birnin wasida wanda kuma kasancewar wato matsaloli ne na rayuwa suka fakar da shi zuwa wannan birni kuma wato sun haɗe a wata hotel to shi ne a lokacin nan abu zaid bayan ya faɗa masa shi alharis ya faɗa masa matsalolin da yake ciki da dukkan yanayin da ya samu kansa to shi ne yake tunani game da mecece mafita shi ne dai a ƙarshe zuciyarsa ta raya masa cewa abin da ya kamata kawai aure zai masa zai je ya nema masa auren wata iyar manyan mutane wanda ita wannan su waɗannan manyan mutane kamar yadda yake faɗa yake cewa laukhaɓa ba ilaihim ibrahimu buna adham au jabalatu bunul aiham lama zawwajuhu illa ala khamsi mi'ati dirham اقتداء بما مهر الرسول صلى الله عليه وسلم زوجاته وعقد به أنكحة بناته yace su mutane ne wanda koda Ibrahim ibn Adham wanda wani babban malami ne daga cikin malamai na sufayi ko kuma Jabala ibn al-Aiham wanda shine ƙarshen sarakuna na kabila ta Gassan a birnin Sham. Ba sa aura masa diyarsu sai a kan dirhami ɗari biyar wato a matsayin sadaki, sai a kan sadaki dirhami ɗari biyar. Don koyi da abin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya biya na sadakin matansa kuma a hakan haka manzan Allah ya kulla auren wato ‘ya'yansa’. shine dai uƙiya goma sha biyu da nash domin duk uƙiya ɗaya dirhami arba'in ci arba'in arba'in sau sha biyu ɗari hudu da tamanin nash rabin uƙiya ne dirhami ashirin kenan in ka jimlice dirhami ɗari biyar ya masa alkawali kuma ala annaka lan tuɗalaba bi sadaqin wala tulja'a ila qalaqin cewa ba za a neme ka kwata-kwata game da sadaki kuma ba za a fakar da kai zuwa saki ya ce kuma abin mamaki sun ma'inni sa'akubu fi mawkifi a kadika da sannu zan yi wata huduba a gun ɗaurin aurenka wa majma'i hashadika a mahaɗar taron jama'arka ya ce hudubatan lam taftuk ratka sam'in wala hudiba bi misliha fi jam'in ya ce hudubar da ba ta taɓa wato tsaga shine tushiya ta kunne idan aka ce ratkun shine haɗewar abu ma'ana hudubar ba ta taɓa shiga wani kunne kuma a wani taro ya ce ba a taɓa yin kwatancinta ba to shine hudubar kamar yadda a darasi da ya gabata mun yi ta a gulguje ba laifi kenan da yake ba ta da tsawo sosai muna iya komawa daga kanta sannan sai mu dasa darasi na yau farkon hudubar shine yake cewa alhamdulillahi malikil mahmud dukkan wani dangi na yabo a sama ko a ƙasa a duniya ko a lahira cancanta ne ga allah almalik sarki mai cikakken mulki al-mahmud wanda yake abin yabo al-malik sarki ne wanda yake mamallakin kowa da komai al-wadud wanda yake abin ƙauna abin bayinsa muminai wanda kuma shi ma yana ƙaunar wato bayinsa muminai kamar yadda ya faɗa fa saufa ya ati Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin alal mu'minina a izzatin alal kafirin sai ya ce musawwir kulli mauludin ubangiji ne wanda yake mai daidaita halittar kowane ɗa a cikin mahaifa kamar yadda ya faɗa huwa allazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha wa ma'ali kulli madrud shine makomar dukkan wani wanda yake wato korarre duk wanda aka koro to ba shi da wata mafaka face zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ne ya ce wa ma'ali kulle maɗurudin wanda shi ne mafaka ko ka ce makoma ta kulle maɗurudin dukkan wani wanda aka koro sa'ihil mihadi shine Ubangijin da ya shimfiɗa wannan shimfiɗa, me yake nihi da shimfiɗa ita ce ƙasa, kamar yadda Allah ya faɗa alam na ji'ali arda mihada, wa muwaɗidil adwadi shine Ubangijin da ya tabbatar da waɗannan manya-manyan duwatsu a ban ƙasa. Lafazin atwad jam'i ne na ɗaud. idan aka ce ɗaudun shine wato babban dutse kamar yadda mai daliya yake faɗa jaudun lada judin wa ɗaudun shamihun hilman wa hilman wa audun fil awisi sama hadadi shine yace wa muwaddidil atwadi shine ubangijin da ya tabbatar da waɗannan manyan duwatsu a ban ƙasa wa mursilil amqar shine Ubangijin da ya saukar da ruwa daga sama. Wa musahilil auqar shine Ubangijin da ke sauƙaƙa ma bayinsa bukatu. Lafazin auqar jam'i ne na waƙar idan aka ce waɗar wato bukata. Kuma cikin suratul Ahzab, falamma ƙaba zaidu minha waƙaran zawajina kaha. wa alimil asrari shine ubangiji wanda yake masanin dukkan wani abu wanda yake koyayye wa mudrikiha kuma shine mai cin masa wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa sawa'un minkum man asarra al qawla wa man jahara bih wa man huwa mustakfin bil layli wa sarihun bin nahar wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bi zati sudur innahu ya'lamu al-jahra min al-qawli wa ya'lamu ma taktumun qul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fi as-samawati wal ard innahu ya'lamu al-jahra wa akhfa inna Allah la yakhfa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama shine yace wa alimil asrar shine ubangiji wanda yake masanin asirrai ma'ana duk wani abu wanda yake boyayye wa mudrikiha kuma shine mai cin masa wa mudammiril amlaki shine ubangijin da ke ruguza dukkan wasu sarakuna masu kama karya masu karye inda baggaba wa muhliki ha kuma shine mai hallakar da su wa mukawwir duhuri shine ubangijin da ke wato juya zamanna lafazin mukawwir wato minat takwir ne an gane ko sura ta musamman suratul takwir ga ya can faɗarsa kuma yukawwirul laila alan nahari wa yukawwirun nahara alal layl shine yace wa mukawwirul duhuri wato shine ubangijin da wato ke juya zamunna wa mukarrirha kuma shine mai maimaita sata wa mukarrirha shine mai maimaita ta dare da rana kenan zuwansu da dawowarsu wannan duka tsari ne na Allah subhanahu wata'ala shi yake gudanar da su sai ya ce wa muridil umuri shine ubangijin da ke zauwa da al'amurra wa musbiriha kuma shi ke gangarar da ita su tafi kamar babu su shi yake zauwa da lamari kuma shi yake tafiyar da shi amma samahuhu wa kamal wato rangwamansa ya haɗa kowa wa kamala kuma ya cika ko ka ce samahuhu baiwarsa ko ka ce rangwamansa, amma ya haɗa dukkan bayansa wa kamala kuma ya cika, wa haɗala rukamuhu wato girgijensa ya zubar da ruwa wa hamala kuma ya tsiyayar. Idan aka ce rukam shine hauhawar girgije junansa da juna, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa a can cikin suratun Nur. ألم تر أن الله يزجي صحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودك يخرج من خلاله وداوى السؤل wato shine ubangijin da ya karɓa roƙon mai roƙo wal'amala wato kuma da burinsa duk wata addu'a ta mai addu'a ubangiji subhanahu wa ta'ala shine yake karɓarta wal'amala kuma shi ne yake haƙaƙa ma bawa wato burinsa ya tabbatar masa shi ne ya ce wa ɗawa a su'ula shi ne ubangijin da ya karɓa roƙon mai roƙo wal'amala kuma ya cika masa burinsa wa ausa al-murmila wal'armal shi ne ubangijin da ya yalwata ma mai ƙararren guziri wal'armala wato da mabukaci idan aka ce murmil mutumin da guzurinsa ya ƙare kwata-kwata lafazin armal wato mabukaci kenan an gane ko wanda kuma kalimar almar armal ana amfani da ita ga namijin da ba shi da mata kamar yadda macen da ba ta da miji ake kiranta da suna armala to sai aka faɗaɗa gaba ɗaya duk wani mabukaci akan ce masa armal kamar yadda a waccan waƙa lamiya ta abu ɗalib da yake yaban manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam yake cewa wa abi yagu yustasqal gamamu bi wajhihi simalul yatama ismatul lil aramili al aramil kenan mabukata sai ya ce ahmaduhu hamdan mamdudan madahu ya ce ina yabansa yabo wanda fagensa ya zarce ba shi da iyaka wa uwahiduhu ina kaɗaita shi da bauta kama wahadahul awwahu kamar yadda mai matuƙar nishi saboda tsoron ubangijinsa shine ibrahim alaihi salam wato kamar yadda yake kaɗaita shi lafazin Allah laƙabi ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya ma bawansa annabinsa manzansa Ibrahim alaihi salam. kamar yadda can cikin suratu tauba yake faɗa inna Ibrahim la'awahun halim haka kuma in ka dawo cikin suratu hud shi ne ya ce wa wahiduhu ina kaɗaita shi da bauta kama wahadahul awwahu kamar yadda wato Ibrahim alaihi salam yake kaɗaita shi sai ya ce wa huwallahu shi ne Allah la ilaha wanda babu wani abun bauta bisa cancanta da gaskiya a sama ko a ƙasa lil umami ga al'ummu siwahu in ban da shi wala sadi'a lima addalahu babu wani wanda ya isa ya karkatar da lima addalahu ga abin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya daidaita shi wasawahu ya miƙe shi, duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya daidaita shi ya miƙe shi to babu wanda ya isa ya karkatar da shi ya juyar da shi, shi ne ya ce wala sadi'a. Babu wani mai karkatarwa lima addalahu ga abin da Allah ya miƙe. wasawahu ya daidaita shi ga ya can allazi khalaqaka fa sawwaka fa adalak arsala muhammadan alaman lil islam shine ubangijin da ya aiko annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam alaman a matsayin alama ce lil islam domin tabbatar da musulunci wa imaman kuma shugaba ne jagora abun koyi lil hukam wato ga mahukunta su ne alƙalai wa musaddidan lirri'ai kuma manzo ne wanda Allah ya turo shi domin daidaita halaye da ɗabi'u lirri'ai wato ga talakawa wa mu'addilan kuma manzo ne wanda yake mai wohintar da a hakama wuddin wasuwa'in wato hukunce-hukuncen gumaka. Lafazin wuddu da suwa sunaye ne daga cikin sunayen gumaka na mutanen annabi Nuhu, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya kissanta mana a cikin suratu Nuhu, wa ƙalu la ta zarunna alihatakum, wa la ta zarunna waddan, wa la suwa'an, wa la ya wa ya wa nasra. A alama, manzo ne wanda ya sanar da bayi wato game da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya turo shi da shi wa allama kuma ya karantar da su, a alama ya sanar da jama'a wa allama kuma ya koyar da su, lafazin a alama a nan ma'ana ya ba da labari game da duk wasu al'amura wanda ba a san da su ba, wa allama kuma ya karantar da bayi, wa haka ma ya yi hukunci wa ahkama kuma ya kyautata hukuncinsa wa assalal usula manzo ne wanda ya tabbatar da ƙa'idodi domin lafazin usul jam'i ne na asul wanda lafazin asul na daga cikin ma'anoninsa guda hudu shine alƙa'ida an gane ko shine ya ce wa assalal usula wato manzo ne wanda ya tabbatar da ƙa'idodi wa mahada ya shimfiɗa su, wa akkadal wu'uda, manzo ne wanda ya ƙarfafa alƙawulla wa au'ada kuma ya yi kashidi da barazana ga duk wanda ya juya masa baya. Wa sallallahu lahul ikram, roƙo naki. Allah subhanahu wa ta'ala ya sadar masa da karanci, wa auda a ruhahu salam kuma ya aje ransa wato a gidan aminci ita ce aljanna. Wa rahima alahu, Allah nake roƙo ya ji kan alahu iyalin gidansa wa ahalahu da sahabbansa alkiram waɗanda suke masu matsayin daraja. Malama a alun. matuƙar kawalweniya tana walƙawa, wa mala'a ralun matuƙar wato ɗan jimina yana fita da gudu, wa ɗala a hilalun matuƙar jinjirin wata na hudowa, wasu a ihilalun matukar ana jin ɗaukaka murya game da tsayawar wata domin shi wata idan ya tsaya za ka ji jama'a suna faɗa la wata ya tsaya shi yasa ai ake kiran shi hilal jinjirin wata minal ihlal ne ihlal shine wato ɗaukaka murya ga ya can wa ma uhilla li ghairillahi bih sai yace i'malu ra'akumullahu aslahal a'mali yace Allah ya kiyaye ku ya ku jama'a ko aikata mafi nagartar ayyuka wasuluku masalikal halali ku shiga wato hanyoyi waɗanda suke na cin halak wasuluku ku bi masalikal halali hanyoyi na cin halak ga ya can litasuluku minha subulal hijaja shine yace wasuluku ku shiga masalikal halali wato hanyoyi waɗanda suke na cin halak waɗarihul harama ya ce ku watsar da haram wada uhu ku rabu da ita wasu ma'u amrallahi ku ji umarnin ubangijinku da yake muku wa uhu wato ku kiyaye shi wasilul arhama ya ce ku sa ku yi ƙoƙari ku sadar da zumunta wa ra'uha ku kiyaye ta, wa asul ahwa'a ku saba ma son zuciya war da uha ku tsawatar da shi, wa sahiru luhamas salahi walwara'i ku yi ƙoƙari ku ƙulla sarkunta da luhamas salahi wato danganta wadda take ta ƙwarai walwara'i wato da tsantsanin haram. lafazin wasahiru minal musahara ne musahara shine wato kulla sarkunta ga ya can wa huwa allazi khalaqa minal ma'i bashara faja'alahu nasaban wa sihra idan aka ce sihir shine wato sirki kenan wasahiru yace ku kulla sarkunta da luhamas salahi wato danganta wadda take ta kwarai lafazin luham jam'i ne na luhuma idan aka ce luhuma shine danganta kamar yadda a hadisi sahihi mazan Allah sallallahu Alaihi wasallama ke faɗa yake cewa alwala'u luhumatun ka luhumatin nasari wato ita shi alwalaici wata danganta ce kamar danganta wadda take ta jini walwara'i wato da tsantsanin haram sai ce wa sarimu rahaɗan lahawi ku yanke ma jama'a wadda take ta wargi wa ƙama'i wato da kwaɗayi, sai ya ce wa musahirukum, menihin ƙulla sarkunta da ku, aɗaharul ahrari maulidan, shi ne mafi tsarkakar ‘ya'ya ga mahaifa, wa asrahum su'udadan, wa asrahum su'udadan. kuma shi ne mafi ɗaukakarsu wato ga shugabanci. Lafazin wa asrahum wato mina sara ne, idan aka ce asara su ne shugabanni jam'i ne na sariyun, ga ya can Kadija ala rabbuki ta hataki sariya, shi ne ya ce wa asrahum shi ne mafi ɗaukakarsu su'udadan wato ga shugabanci. Wa ahlahum wa ahlahum ya ce shi ne mafi zaƙinsu mauridan wato ga mashaya sai ya ce wa asahuhum mau'idan kuma shi ne mafi ingancinsu wato ga cika alkawari wa hahuwa ammakum ya ce ga muku shi shi wannan ango ya nufato ku wa halla haramakum kuma ya sauka a falfajiyarku mumlikan arusakumul mukarrama yana mai neman mallakar amaryarku wadda take mai daraja wa mahiran laha yana mai biyan sadakinta kama maharar rasulu umma salama kamar yadda maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya biya sadakin matarsa ummu salama ita ce hindu bintu abi umayya nawa ya biya shine dirhami ɗari biyar kamar dai yadda bayani ya gabata ya ce wa huwa shi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam akaramu sihirin shi ne mafi karamcin duk wani sirki udi al'aulada wanda aka bashi ‘ya'ya, babu wanda ya taɓa ƙulla sarkunta sama da ƙulla sarkunta ta manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. Shi yasa a nan ya ce, wa huwa akramu sihiri, shi ne mafi karamcin dukkan wasu sirrikai. Siriki shi ne mafi karamcin duk wani siriki udi aulada. wanda aka bashi wato ajiyar aka bashi ‘ya'ya wa mullika man arada wato shine mafi karancin wanda aka mallaka masa man arada ma'ana wanda yake nufi kenan duk wanda yake nufin wata daraja da wani matsayi to babu daraja da matsayi sama da kulla sarkunta tsakanin mutum da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yace wa mullika aka mallaka masa man arada wadda yake nufi wa ma sahamu mulkuhu mai mallaka masa diyarsa wa ma saha wato bai yi raukannuwa ba wala wahima kuma bai yi kuskure ba wala wakisa mulahimuhu wato mai kulla sarkunta da shi wala wakisa wato bai tawaya bai ja da baya wala wusima kuma ba a aibanta shi ba sai ya ce as'alullah lakum ihima da wisali ina roƙa muku Allah maɗaukakin sarki ihima da wisalihi wato shine gode ma saduwa da shi ma'ana saduwa da wannan ango ina roƙa muku Allah Allah ya muku dace game da godiya akan wannan ni'ima da ya muku wadawama isa'adihi wato da dawwamar taimakonsa da agajinsa wa alhama kullal islaha halihi wal i'dada li ma'adihi ina roƙon Allah ya ganar da kowa daga cikinku islaha halihi inganta halinsa wal i'dada da tanadi li ma'adihi saboda makomarsa lahira walahu alhamdu sarmad shine ubangiji wanda ya cancanci yabo as-sarmad wanda yake tuttuk idan aka ce asarmad abu wanda yake tuttuk abin da ba shi da iyaka ga ya can ƙul a ra'aitum in sha'ala Allahu alaikumul laila sarmadan ila yawmil qiyama shine yace walahul hamdu sarmad shine ubangiji wanda ya cancanci yabo yabo wanda yake tuttuk wanda ba shi da iyaka wal madahu li rasulihi muhammad wato da yabo ga manzansa annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam shi ne yake faɗa falamma faraga min khudbatihi albadi'ati nizami al'ariyati min al'ijami lokacin da ya gama wannan khudba tashi wadda khudba ce albadi'ati nizami mai kayatacciyar tsari al'ariyati min al'ijami wadda take tsiraitacciya game da ɗugu. Idan ka ɗauki wannan huɗuba, ka kalli wannan huɗuba tun farkonta har ta babu daidai da harafi ɗaya mai ɗugu. In ma ka gani to takuri ne, takuri ku hakuri ne, an gane ko? Ta marbut bi inda take hawunci. Kamar yadda a makama ta ashirin da takwas kudubar da ya yi a birnin Samarkanda, ita ma tun farkonta har ta babu daidai da harafi ɗaya mai dugu. To wannan ba kuduba ba a ce ma ka yi ƙoƙari ka kawo jumla biyar wadda take a ce babu harafi mai dugu an baka aiki. Shine sai ya ce, Aƙada la'aƙada alal kamsil mi'ina. sai ya ƙulla wannan aure a kan dirhami ɗari biyar kamar yadda ya faɗa. Wa ƙalale sai ya ce da ni birrafa'i walbanina, Allah ya haɗa kanka da amarya kuma Allah ya ba ku ‘ya'ya. Kamar yadda aka suna wannan tun a jahiliya haka suke addu'ar da suke ma ango birrafa'i walbani. An gane ko birrafa'i walbani. Lafazin birrafa an ciro shi ne daga faɗarsu rafa a rifa'an in aka ce an rifa shine wato haɗa abu ɗinke kamar misali ko tufa ta tsage sai ka ce rafa'atu saubi ma'ana na ɗinke tufata na haɗa kenan inda ya tsage na ɗinke to a nan addu'a ce ma'ana wai Allah ya haɗa kan shi da amaryarsa Allah ya haɗa kansu walbanina kuma Allah ya azurta su da ‘ya'ya to shine sai aka sunnanta mana kamar yadda ya zo a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair to amma su tun a jahiliya abinda suke bin rafa'i wal bani kamar yadda su kuma Hausawa me suke cewa Allah ya kawo kazantar daki me suke nihi ma'ana Allah ya bada ƴaƴa shine yace wa qala li har sai ke faɗa sai ya ce da ni bin rafa'i walbanin Allah ya haɗa kanka ya haɗa hankalinka da na amaryarka walbanina ya azurta ku da ‘ya'ya. Thumma ahadar halwa allati kana a addaha, sannan sai ya halarto da halawa wadda tuntuni ya riga ya tanade ta, halawar angonci. Wa abda al'abidata indaha, ya bayyanar da al'abida wato abinda har abada ba za a mance shi inda ha wato agun wannan halawa da ya zo da ita idan aka ce al'abid ko al'abida abinda har abada ba a mantawa da shi shi ne ce wa abdal abida ya bayyana wani aiki wanda kwata-kwata ba za a manta da shi inda ha a lokacin da ya halartu da wannan halawa alharis sai yake faɗa fa aka baltu ikibalar jama'ati alaiha sai na gabato irin gabatowar jama'a alaiha ga wannan halawa domin kowa yakan zo ya saka hannu ya ɗauka wakittu uhwi biyadi ilaiha na kusa na miƙa hannuna zuwa ga wannan halawa ni ma na ɗauka na sha fazajirani anil mu'akala sai ya tsawatar da ni game da shan wannan halawa ya ce karkasha wa an haba ni lil munawala ya tada ni cewa in raba ma jama'a shi ango an tsawatar da shi an ce kare sha shi ne ya ce fazayyara ni anil mu'akala sai ya tsawatar da ni game da shan wannan halawa wa an haba ni ya tada ni lil munawala domin raba ma jama'a ya ce fa wallahi rantsuwa nake da Ubangiji na, ma kana bi asra'a min tasafuhil ajifani, ya ce lamarin ya ce wallahi bai zamanto ba mafi gaggawa game da haɗewar fatin ido, hatta karral ƙaunin lil'azukani, sai ga mutane gaba ɗaya kowa ya faɗi ya kife akan haɓar shi, tinubacci ya ɗauke su. daga shan halawa kawai sai haɓa ta kai ƙasa shi ne ya ce wallahi rantsuwa nake da ubangiji na ma kana bi asra amin tasafuhil ajfani yace lamarin bai zamanto ba mafi gaggawa game da haɗewar wato fatin ido hatta karral qaumu lil azqani wato sai ga mutane sun kife akan haɓarsu allamu anan bi ma'ana ala ai alal azqani an gane ko gaya can misalin shi yau na ɗuwi sama a kaɗayi sijilli lilkutub ai alal kutub kamar yadda gayacin yake cewa fakarrat sari'an lil yadaini wa lil jirani ai alal yadaini wa alal jirani kenan allamu huna bi ma'ana ala shine yace hatta kharral qawmu lil azqani sai ga mutane sun kife wato akan habarsu bacci ya dauke su falamma ra'aituhum lokacin da na ga jama'a sun zamanto ka a'ajazi nakalin khawiya kaman kututturan dabino wanda yake sarayayya au ka sar'a binti khabiyatin ko kuma sun zamanto kamar kayayyin diyar tulu ita ce giya sun sha sun yi maye ma'ana sun faɗi yace alimtu sai na yi sani innaha lalle wannan halawa da ya raba ma jama'a la ihdal kubar ɗaya ce daga cikin manya-manyan masibu lafazin alkubar jam'i ne na alkubra kubra wato wannan wannan ne me ake ce masa ismu tafdil ne lil muannas kamar yadda in ka ce al-akbar namiji al-kubra babba mace kenan jam'unsa shine al-kubar ga ya can inna hala ihdal kubar shine yace inna lalle wannan halawa da ya raba ma jama'a la ihdal kubar ɗaya ce daga cikin manya-manyan masibu wa ummul ibar kuma ita ce mafi girman wato ɗaukan izina idan aka ce um wato al'asli kenan tushe ko kuma ka ce mafi girma shine ya ce wa ummul ibar wato ita ce uwar ɗaukan izina da lura kenan ba ƙaramin lamari ba ne faƙultu lahu sai na faɗe na ce masa ya udayya nafsihi wa ubai da falsihi ya maƙiyin kansa ya bawon kuɗi lafazin udai tasgir ne na adu shi ne ya ce ya udayya nafsihi ya maƙiyin kansa wa ubai da falsihi ya bawon kuɗi a adatta lil qaumi halwa ambalwa shin halawa ka tana dama jama'a ko kuma wata jaraba ta daban a adatta lil qaumi halwa shin halawa ka tana dama jama'a ambalwa ko kuma wata musiba ce faƙala sai ya faɗa sai ya ce lam a'adu khabisal banji fi sihafil kalanji ya ce ni dai ban ƙetare halawar bacci fi sihafil kalanji a cikin kwarantai waɗanda suke na iccen kirya. Lafazin albanj wani icce ne wanda ake magani da shi maganin bacci, an gane ko yana daga cikin magungunan shi iya kawai abin da yake bacci yake sawa. Shi ne wanda kenan ya ce lam'a'adu ya ce ban ƙetare ko yake cewa lam'a'adu habisal banji. ya ce ni dai abin da na yi ban ƙetare halawar bacci ita ce na ba jama'a fi sihafil kalanji wato a cikin farantai lafazin sihaf jami'i ne na sahafa idan aka ce sahafa shine faranti ko ka ce tire ga ya can yudafu alaihim bi sihafin min zahabin wa akwa alkhalanji shine iccen kirya domin da shine ake sassakawa ake akusa da sauransu faƙultu sai na faɗa sai na ce uqsimu bi man atla'aha zuhran rantsuwa nake da ubangijin da ya hudo da taurari zuhuran suna masu haske wahada bi hassari na ƙurran wato ya shiryar da matafiyan dare biha da waɗannan taurari ƙurran gaba ɗaya ga ya can wa huwa allazi ja'ala lakumun nujuma li tahtadu biha fi zulumatil barri wal bahr kuma ga ya can wa alamat wa bin najmi hum yahtadun shine yace wahada bi hasari na turra wato rantsuwa nake da ubangijin da wato ya shiryar da matafiyan dare da taurari turran gaba ɗayansu laqad ji'ita shay'an nukura tabbas ka zo da wani lamari wanda yake mai girma wanda yake abin ki abin kyama idan aka ce nukur shine bi ma'ana munkar abu wanda ya kai matuƙa a wajenki wa abu kaita laka fil mukziyati zikira kuma ka wanzar ma kanka ambato fil mukziyati a cikin kayan alawadai kayan kunya thumma hirtu fikratan fi sayyuri amrihi wa khifatan min adwa arrihi alharis ya ce fin mahirtu sannan sai na ɗimauta fikiratan dan tunani fi sayyuri amrihi game da wato makoman lamarinsa yaya za ta kasance wa khifatan min aduwa arrihi kuma da jin tsoro game da gogar kazuwarsa idan aka ce ar ita ce kazuwa wa khifatan dan tsoro min aduwa arrihi game da gogar wato kazuwarsa lafazin aduwa shine gogar rashin lafiya ga ya can hadisi da maza sallallahu alaihi wasallam yake faɗa la aduwa wala tiyara wala hamata wala safa yace hatta qarat nafsi shu'a'an wato har wato raina ta ta wannan yake cewa hatta qarat nafsi shu'a'an yace raina ta ringa watsa wani wanji wanda yake na tsoro da firgici idan aka yawa idan aka ce shu'a shine wato wanji irin haske da rana take watsawa shine yace hatta qarat nafsi yake cewa shu'a'an shinun kin uban maye mata ko kuma fata ha sha'afan na'am sha'a'an yawa wato shine yake cewa hatta barat nafsi sha'a'an yace har aka kai raina lokacin da ta tashi sha'a'an wato shine dan bakin ciki da bacin rai ba shu'a bane ba sai yace wa ur'idat fara'isi irtiya'an aka rarrauta allon kafaɗata irtiya'an don tsoro da firgici. Lafazin fara'is jam'i ne na farisa, farisa allon kafaɗa, kar mu manta ya wuce ya gabata shine yake cewa wala na babatli minhu farisa. Shine ya ce wa ur'idat aka raurauta fara'isi allon kafaɗata irtiya'an wato don tsoro da firgici. falamma ra'asti ta faraki lokacin da ya ga watsuwar wato tsorona da firgicina wasti shaɓata kalaki wato da tsananin raurautar zuciyata idan aka ce kalak wato shine rashin nutsuwa shine ya ce wasti shaɗata kalaki wato da tsananin kalaki shine raurauta ta zuciyata Ƙala sai ya faɗa sai ya ce ma hazal fikirul murmid ya ce wannan wani irin tunani ne almurmid mai ƙona zuciya warrau'ul mumid wannan wani irin firgici ne almumid wanda yake mai walƙawa ra'u shi ma dai firgici ga ya can falon ma zahaba an ibrahimar ra'u wa ja'atuhul bushra yujadiluna fi qaumi lut su ne duka anan ya jero su kaga irtiya sannan alfarak sannan alƙalak sannan arrau ya ce fa in ya kun fikiruka fi ajali min ajili in har tunaninka ya kasance ne fi ajali fi ajali saboda laifin da na yi na halawar da na ba mutane suka sha suka yi bacci min ajali saboda tausaya mun an gane ko ya ce fa'ana la'ana artau lafazin ajali na farko fataha gare shi kenan ma'ana saboda laifin da na yi min ajali kuma saboda tausaya mun ya ce to fa'ana la'ana artau ni fa ina faɗa maka yanzu kiwo zan yi wa adfiru sannan kuma na tsiri na bargon wa uqwi hazihi albuqata minni wa uqfir ya ce zan wohintar da wannan gu game da ni wa ukufir in maida shi haƙo ya ce wa kan mislaha wa kan misliha faraktuha wa hiya tasfir ya ce nawa kwatancin wannan wuri na barta ya ce tasfiru a tana wohinta babu komai ya ce wa in yakun nazarar li nafsika in kwa tunanin da kake wato kana nazari kana tunani ne domin nazari game da kanka menene zai biyo baya wa hadaran min hafsika don jin tsoro game da ɗaure ka ya ce fatanawal fobalatar kabis ɗauki sauran halawar ka sha wa ibnafsan anil kamis wato ka daɗaɗa zuciyarka anil kamisi wato gabarin riga ma'ana wanda wannan kalma ce suke ma'ana ka manta da komai hatta ta'amana al-musta'diya wal mu'diya har daddanka amuntu game da mai neman taimako da agaji akan zaluncin da aka masa wal mu'diya da mai taimaka masa idan aka ce al-musta'di wanda yake neman taimako a gun hukuma domin a huddo masa haƙƙinsa al-mu'di shi wanda yake taimakawa shine yace hatta ta'amana ai kai ta'amana don ka amuntu da almusta'adiya mai neman taimako akan zaluncin da aka masa wal mu'udiya da shi mai taimakawar waye ta mahada lakal muqamu ba'adi zama wato sai ya shimfiɗi gare ka ba'adi bayan tafiyata a wannan gu yace wa illa in ko ba haka ba yace falmafarra falmafarra mafarra kai ta kanka kai ta kanka ma'ana kai ma ka nemi wurin gudu qabla an tusahaba kafin a ja ka akan ƙasa wa tujarra wato a gudanar da kai an gane ko kafin a damke ka a ringa janka a ban ƙasa ana wulakanta ka sun ma'ama da listik raji mafil buyuti sannan sai ya nufaci fito da abin da ke cikin ɗakuna minal akiyas wato na kyaskar na akwatuttuka waɗanda suke na dukiya wato kuti wato da su wannan jikunkuna waɗanda suke na kuɗi wa ja'ala yastakhlisu khalisata kulli makhzuni sai ya haɗu yana tsamo dukkan wani tacacce na abu wanda yake abin taskancewa ba'ana duk wata dukiya mai tsada kuɗaɗe kan wani agogo kan wani menene dukkan abin da ya san mai tsada wanda aka sa a cikin akwatuka da jikuna su ne ya ringa zaruwa wani kubata kulli mazru'in da zaɓaɓɓen dukkan abin da ake aunawa da damtse ma'ana duk wasu yadika waɗanda suke masu tsada wa mauzunin da abin da ake aunawa da sikeli ya ce hatta gadara ma algahu fakkuhu ka azaminis tukurija mukuhu ya ce har aka kai lokacin da ya bar abin da tarkonsa ya jefar da shi sai ya zamanto kamar kashi ne wanda wato aka fitar da ɓargonsa ka san kashi in an fitar da ɓargo baya da wani amfani sai dai a jefar da shi to dukkan akwatuka na jama'a ya zare duk abin da yake ciki na dukiya duk wasu jukkunan na kuɗi ya zazzage ya tare kuɗin kuma ya jefar da shikar shi ne ya ce hatta gadara ma algahu fakku har ya bar abin da tarkonsa ya jefar da shi ya zamanto ka azumin kamar kashi ustukurija mukuhu da aka fitar da ɓargonsa falamma hammana mastafahu wato lokacin da ya tattara wato mastafahu abin da ya zaɓa gaba ɗaya lafazin hammana wato minal hamyani hamyani shine ma'ana mutum ya tattara abubuwa gaba ɗaya ya kunshi waras zama ya ɗaure su washan mara an zira aihi ya zage damatsansa wata hazzama ya yi niyyar gudu aqbala alayya iqbala man labisa safaqa wato sai ya gabato gare ni irin gabatowar mutumin da wato ya sanya tufafi na as-safaqa rashin kunya wa kala as-sadaqa wato mutumin da ya tube abota ya jefar da ita wa qala sai yace da ni hallaka fil musahabati ila al-batiha li'uzawija ka bi ukura maliha ya ce ko za ka bi ni mu je birnin baɗiha in aura maka wata kyakkyawa ta daban ya ce fa aka samtu lahu billazi ja'alahu mubarakan aina makana sai na yi rantsuwa da ubangijin da ya sanya shi ya maida shi ma'abucin albarka duk inda ya kasance walam ya ja'alhu mimman khana fi khane bai sanya shi ba daga wanda ya yi ha'inci wato a gidan baki ita ce hotel wanda kar mu manta wurin da aka haɗu damun otalci gida ne wanda ‘yan kasuwa waɗanda suke baki suke sauka wanda kuma ɗaura auren kar mu manta sai da dare hoye raba sannan ya gayyaci mutane ya ce duka su zo a yanzu ne za a ɗaura wannan aure wanda har sai da mutane suka fara gyangyaɗi shi alharis ya ce masa ai ya kamata ka hutatar da mutane a wannan lokaci ne aka zo aka yi wannan kuɗu ba aka ɗaura aure cikin dare ne sannan kuma ya ba su wannan halawa kuma a daren ya tattare ya shiga kowane ɗaki a cikin wannan hotel ɗin duk abin da suka tara na dukiyarsu gaba ɗaya ya ƙwanƙwalo ta duk wata dukiya mai kima ya zazzage ta ya haɗa to shine lokacin da ya lauci kayan za a tafi shine sai yake faɗa ga shi angon ya ce masa hallaka fil musahabati ila al-batiha shin wai ko zaka bi ni ka abuce ni zuwa birnin batiha wanda shi batiha yana tsakanin dai wato birnin wasida wato da basra li uzawwijaka bi ukhra maliha danna aura maka wata mata ta daban wadda take kyakkyawa ya ce fa aka samtu lahu sai na yi masa rantsuwa billazi ja'alahu mubarakan aina makana da ubangijin da ya maida shi ma'abucin albarka a duk inda ya kasance walam ya ja'alhu mimman khana fi khane bai sanya shi ba bai maida shi ba daga cikin wanda ya ha'inci fi khanin wato a gidan baki ita ce hotel ka ce mata khan ko ka ce mata funduk sai ya ce innahu la qibala li bi nikahi hurrataini wa mu'asharati darrataini nace masa innahu la qibala li bi nikahi hurrataini ai ni ba ni da ikon auren wato 'ya'ya biyu wa mu'asharati darrataini da zama da kishiyoyin juna guda biyu ina ni ina zama da mace biyu thumma qultu lahu qawlal mutaqabbi'i bi tibaihi sannan sai na faɗa masa he na yi masa faɗa faɗar almutaqabbi'i bi tibaihi me kallafa me ɗabi'antuwa da ɗabi'arsa ma'ana na faɗa masa irin faɗa ta almutaqabbi mai ɗabi'antuwa bi ɗiba'ihi da ɗabi'unsa, alka'ili lahu bi sa'ihi mai auna masa wato da zakkansa, na ce masa ƙarka fatinil ula fakran, na ce ta farkon ma ai ta ishe ni alfa, ta ishe ni ga alfahari. Faɗulub akara lil ukura, in ya so nemi wani ka aura masa waccan ƙin, ni ta farkon ta ishe ni alfahari. Fata bassama min kalami sai ya yi mulmushi game da zance na wadalafa sai ya yi maza ya kusanto liltizami domin ya rungume ni ya ce falawaitu anhu izari sai na karkata masa wato sajena ma'ana na karkata masa sharan fuskata wa abdaitu lahu zuwirari wato na bayyana masa izuwirari shine karkacewa ta gabarinsa falamma basu rabin ibabi lokacin da ya lura da takurata da na yi wata jallalahu irabi wato bujirewa ta gare shi ta bayyana an da sai ya sabu waka ya sarifan annil mawaddata wazzamanu lahu suru wa mu'annifi fi fadhiman jawartu tani fal asuf لا تلهني فيما أتيت فإنني به معروف ولقد نزلت بهم فلم أرهم يراؤون الضيوف وبلوتهم فوجدتهم لما سبق لما سبقتهم زيوف ما فيهم إلا مخيف إن تمكن أو مخوف لا بالصفي ولا الوفي ولا الهفي ولا العدوف فوثبت فيهم وثبة الذئب الضري على الخروف وتركتهم سرعا كأنهم سقوا كأس الهتوف وتحكمت فيما اقتنوه يدي وهم رقم الأنوف وهم رقم الأنوف ثم ثم انثنيت بمغنم خلو المجاني والقطوف ولطالما خلبت مقلوم الحشا خلفي يطوف ووترت أرباب الأرائك والدرانك والسجوف ولكم بلغت بهيلتي ما ليس يبلغ بالسيوف ووقفت في هول تراء الأسد فيه من الوقوف ولكم سفكت وكم فتكت وكم هتكت هما أنوف وكم ارتكاض موبك لي في الذنوب وكم خفوق لكنني أعددت حسن الظن بالمولى الرؤوف yace ya sarifan annil mawaddata ya mutumin da yake juyar da ƙaunarsa gabarina yace wa zamanu lahu suru lamarin haka yake daman shi zamani abu ne wanda yake da yawan juyawa rayuwa ce yau da gobe ce shi ne ya ce ya sarifan annil mawaddata ya mutumin da ke juyar da ƙaunarsa ga barina ya ce wa zamanu shi zamani lahusuru daman yana da jijjuyawa wa mu'annifi ya wanda yake zargina yake aibanta ni fi fabhi game da kunyatar da manjawartu wanda na yi maƙwautaka da shi ta anifa al'asu wato irin aibantawa ta al'asu wato shine wanda yake azzalimi su wane ne ya yi makwabtaka su ne waɗannan jama'a wanda suka haɗe a wannan otarki saboda ya kunyatar da su duk wani abu wanda yake na dukiyarsu ya sace bayan yaudarar da ya musu shine ya ce wa mu'annifi ya mutumin da ke aibanta ni yake zargina fi fadhi game da kunyatar da man shawartu wanda na yi makwabtaka da shi ta anifa irin zargi na al'asuf wanda yake azzalimi na wannan al'asuf wanda yake mai yawan zalunci yace la talhini yace karka zarge ni lafazin asub kar mu manta ya riga ya gabata shine inda yake cewa wa kai wake cewa wa kaifa can cikin makama ta hudu addimiyadiyya yawa shi ne sai ya ce la talhini ya ce kada ka zarge ni fi ma a taitu game da abin da na zo da shi ya ce fa inna ni bihim arufu waɗannan mutane ya ce ni na san su an gane ko abin da na aikata game da su karka zarge ni domin ni na san su suwa ne na san suwa ne ya ce walaƙad nazartu bihim wannan jama'a da kake gani na sauka a gunsu falam arahum yura'una quyub yace ban ga ba suna kiyaye haƙƙin bako falam arahum yura'una quyub ma'ana ba sa kiyaye haƙuƙuwan baki wa balautuhum kuma na jarraba su na gwada su fa wajadtuhum sai na same su lamma sabaktuhum lokacin da na kera su sai na same su zuyuf ashe kuralla ne ma'ana jabi ne an gane ko shine yace lamma sabaqtuhum lokacin da na kera su yace na safa wajadtuhum zuyu ma'ana na same su kwaralla ne idan aka ce kwaralla wa'ana ma'ana shine jabi daga cikin zinare ko azurfa wanda sai an kona an sanya cikin wuta ake gane zinare na kwarai game da wanda yake jafi jabi shine yace wa balautuhum na jarraba su fa wajadtuhum sai na same su zuyu ma'ana kwaralla ne lamma sabaktuhum lokacin da na kera su yace ma fihimu babu wani a cikinsu illa mukhifun wato sai mai tsoratar da jama'a mai razanar da su in tamakkana in har ya samu dama au makhufun ko kuma wanda ake tsoronsa a cikinsu kawai in ma ka samu wanda yake kurgitar da jama'a yake tsorantar da su mutumin banza au makhuf ko kuma wanda ake tsoronsa shi kuma ba kowa ba yace labis safi yace a cikin su babu wani aboki wanda yake mai tace su walal wafiyi kuma babu wani mai cika alkawali a cikin su walal hafiyi babu wani wanda yake mai kyautatawa an gane ko walal aduf kuma babu wani mai tausasawa idan aka ce hafi wanda yake mai tausasawa ko ka ce mai kyautatawa ga ya ce innahu kana bi hafiya shine ya ce walal hafiyi wato a cikinsu babu wani mai kyautatawa walal aduf ko wani mai tausasawa fa wasabtu fihim yace dan haka sai na haro musu wasu batar zibin dari irin harowa ta kyalkeci wanda yake abdari wanda yake mai ƙarfin hali alal kharuf wato ga ɗan tinkiya ma'ana irin yadda kyalkeci yake kawo hari ga ɗan tinkiya ya warce ya yi gaba ya ce to irin haka na kawo musu hari shine ya ce fa wasabtu sai na haro fihim a cikinsu wasu batar zibin dare wato irin kawo hari na kyalkeci abdari wanda yake mai ƙarfin hali alal karo wato ga ɗan tinkiya wata raktuhum na bar su sar'a suna kayayyi ka annahum ka ce su su ko ka asal hutu wato an shayar da su gidauniya ta alhutu hallaka ita ce mutuwa tamkar sun zama matacci wata hakkamat fi maqtanauhu yadi ya ce hannuna sai ta yi yadda ta ga dama fi makatanauhu game da abin da suka tanada na dukiya wa hum rugumul unuf wato ala tilas ɗinsu kenan ko sun so ko sun ki na yi dai yadda na ga dama da dukiyarsu idan aka ce ragama an fihi ma'ana wannan kenan ko yana ki akan tilas kenan shine ragama an fi shine yace wa hum rugumul qulub wato akan tilas kenan ko ba sa so na yadda na ga dama da dukiyarsu thumman sanaitu sannan sai na juya na koma bi magnami da wata ganima hulwil majani wato mai daɗin cira mai daɗin almajani wato shine cira wannan mai daɗin almajani ‘ya'yan itaciya walƙudu wato kuma wadda take mai daɗin cira ba tare da wahala ba lafazin almajani jam'i ne na almajiniya almajiniya su ne ‘ya'yan itace ɗanyu waɗanda aka ciro shi ne ya ce man sanaitu sannan sai na koma bi maganamin da wata ganima hulwil majani mai zaƙin ‘ya'yan itace walƙudu kuma mai daɗin cira ga ya can kudufu ha daniya jam'i ne na kuduf sai ya ce wala ɗalama ya ce ba yau ba kallabtu makalumal hasha kalfi ya dufu ya ce na bar makalumal hasha abin yi ma wato rauni na ɗiyan hanji kalfi bayana ya dufu yana kewayo ya ce ba yau ba na ma mutum nawa na masa rauni rauni na ɗiyan hanjinsa kuma na bar shi a bayana sai kewayo yake yana kai kawo ya ce wa watartu arbabal ara'iki ya ce ba yau ba yake cewa na kaɗaitar da arbabal ara'iki wato ma'abuta gadaje waɗanda suke na hutu wadda raniki wato da kilisai wasu jo wato da labule lafazin watar min alwatar ne alwatar shine ɗaukan fansa ma'ana kaɗaitar da abu kenan misali ka kaɗaitar da mutum gabarin masoyan shi ma'ana mutum ya hallakar da shi shine ma'ana yace wa watartu yace ba yau ba na kaɗaitar da arbabal ara'iki ma'abuta wato gadaje lafazin ara'ik jam'i ne na arika idan aka ce arika wato akan fassara shi da gado wanda ake hawa domin a yi kishin gida a kan shi a huta su ne dai irin manyan kujeru da ake yin su a yanzu ga ya can muttaki ina fiha alal ara'ik shi ne sai ce wa daranik wato da kilisai lafazin daranik jam'i ne na darnuk darnuk shine ma'ana kilishi da ake shimfiɗawa wanda yake mai geza wasu wato da labule labule kenan na ɗakin hutu lafazin sujuf jam'i ne na sajif idan aka ce sajif shine wato labule yace walakan balagtu bi hilati yace sau nawa yace da wayona da dubara ta na cimma ma laysa yughlabu bi suyuf abinda ba a isa ba a cin masa da takubba abinda da takobi ba za ka iya cin masa ba ce to ni da wayo da dubara na cin masa walakam safaktu yake cewa so nawa nake zubar da jinin jama'a jini nawa na zubar wa kam fataktu wato a yawa yace wa waqaftu yawa shine sai yace wa waqaftu na tsaya fi haulin wato a cikin wani firgici tura'ul usud fihi min alwuqu wurin da ake razanar da zakuna game da tsayuwa a cikinsa na je na tsaya gun da zaki ma bai isa bai tsaya shi ne yake ne ya ce wa waƙaftu fi haule na tsaya cikin wani wuri wanda yake wani gu wanda yake na tsoro da firgici gunda tura'ul usul fihi min alwuquf ake razanar da zakuna game da tsayuwa a cikin sa yace wala kam safaktu yace sau nawa na zubar da jinin jama'a wa kam fataktu kisan gilla nawa nayi wa kam hataktu hima anu ya ce doka ta wanda yake anu mai nuna isa da ƙasaita nawa na keta doka nawa na keta ya ce wa kamar tikabin ya ce sassaka nawa na yi mubikin wadda take mubikin li mai hallakar da ni fi zunubi game da ɗaukan zunubai ya ce wa kam hufukun wato sauri nawa na yi cikin ayyuka waɗanda suke na zunubi wa kamir tikabin ya ce sassaka nawa na yi mubikin wadda take mai hallakarwa ligare ni fi zunubi a cikin ayyuka na zunubai wa kam wana kufufun wato wai sauri nawa na yi a cikin ayyuka waɗanda suke na laifi ya ce lakin na ni sanidi ni a adattu husna zanni na tanadi kyakkyawan zato bil maula wato da ubangiji na arra'uf wanda yake mai matukar tausasawa game da bayansa ma'ana duk wannan laifi da na yi ya ce ni dai ina kyautata zato da ubangiji na zai rangwamta min ya yafe mu ƙala sai yake faɗa falan manta ha ila hazal baiti lokacin da ya tuƙaƙe zuwa ga wannan baiti na ƙarshe da ya ce lakinna ni a adattu husna zanni bil maular ra'uf lajja filisti ibari wato sai ya zurfafa game da zubar da hawaye wa alazza sai ya naci bilistigifari game da roƙon gafara ta Ubangiji yana astaghfirullah astaghfirullah hastas hattastamala hawa qalbiyal munharifi har ya karkatar da har ya karkato da son zuciyata almunharif wanda ya karkata gabarinsa ورجوت له ما يرجى للمقترف المقترف nayi masa ƙauna irin abin da ake ƙauna na jin ƙan Allah subhanahu wa ta'ala lilmuƙutarifi ga mai aikata laifi almuƙutarifi mai furici mai tabbatar da cewa shi mai laifi ne. Almuƙutarif mina likitiraf ne, alikitiraf shi ne wato aikata aiki na zunubi, ga can wali ya mahun muqtarrifun al-mu'tarrif kuma wanda yake furici ya tabbatar da cewa shi mai laifi ne ga ya can fa'ata rafuna bi zunubina fa hal ila khurujin min sabil ga ya can kuma fa'ata rafu bi dhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir shine yace warjautu lahu nayi masa kauna ma yurja irin abinda ake kauna lil muqtarrifil muqtarrif wato ga mai laifi almutarif wanda yake mai furci mai tabbatar da cewa shi mai laifi ne thumma innahu gayyaba dam'ahul munhalla sannan sai ya kafar da hawayensa almunhalla wanda yake mai kwarara wata abbada jirabahu wansalla ya matse burgaminsa wansalla wato sai ya sulale ya fita ya tafi wa ƙala libnihi sai ya faɗa ga ɗansa sai ya ce ihtamilil baki ya ce ɗauki sauran yaro ya ce wallahul waƙi Allah shi ne mai kare mu game da masu biyar baya tuntuni ya kwashe komai ya tafi ƙalal mukbiru bi hazihi hikaya mai ba da labari game da wannan hikaya na faɗa falamma ra'aitun siyabal hayyati wal huyayya lokacin da na ga sulalewar wannan babbar macijiya da wannan ‘yar macijiya, ma'ana kinaya ce kenan abu zaidu da ɗansa sun sulale, wanti ha adda'i ilal kayya, wato na ga cewa cutan nan rashin lafiyan nan fa ta kai zuwa ga sakiya shine lallas. An gane ko? Me suke faɗa akhirud dawa'il kayyu. ƙarshen magani wato shi ne lalas shi in dai aka zo sakiya to ƙarshe ne shi ne ya ce wanti ha adda'i ilal kayya wato na ga cewa cuta ta kai ta tuƙaƙe ilal kayya zuwa yin lalas ko ka ce zuwa yin sakiya ma'ana lamari ya kai ƙarshe alimtu sai na yi sani na tabbatar anna tarayyusi bilkhani lalle jinkiri na a wannan hotel kin majlabatul lil hawani abu ne wanda zai janyo mun wulakanci an gane ko in dai har na yi lati jama'an nan suka falka suka dawo cikin hayyacinsu to Allah kaɗai ya san wulakancin da zan hadu da shi shine yace alimtu na yi sani anna tarayyusi lalle jinkiri na da ci gaba da zama bilkani a wannan gida na baki wannan hotel kin yace majlabatul lil hawani yace abu ne wanda zai janyo mun wulakanci me za a yi fabamamtu ruhaili wato sai na ɗauko sirdina an gane ko fabamamtu ruhaili sai na tarar da wato sirdina zuwa gare ni wa jama'atu lirrihilati zaili wato na tattara gezata wato lirrihilati domin nima na maraita na labta na tafi wa bittu lailati yace na kwana tsawon dare na asri ila ɗib ina mai tafiya zuwa birnin ɗib wa ahtasibu Allah ala al-khatibi ina Allah ya isa ga shi ne wannan mai kudu ba a takaice ne wannan wata yaudara ce wadda aka shirya ta wanda kuma wannan yana jan hankali duk inda ka je in dai ka zo na zo ne to karka saki jikinka ka amince tunda dai gashi yanzu wannan a mahaɗa ce ta baki a hotel ne ya shirya musu wannan yaudara gaba ɗayan duk abin da suka ta suka zo da shi na dukiya ya tattare di ya zaɓe duk wata dukiya mai kima ya labta ya tafi da ita kenan karatu ne wanda yake na musamman na rayuwa na insha Allahu ta'ala za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك